الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta talata 26 ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1444 a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta al'alamatul hafiz abdul ghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin kitabu sala cikin babul mawaqit za mu ainihin wato tashi hadithi na hamsin da biyar hadithin sayyiduna ali radiyallahu anhu wa arda na'am karatuna 23
أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا نعم لقد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه yake cewa lallai annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa a ranar yakin khandak ranar da aka yi haƙa gwalalu mashirikan makka suka kulla ƙawance da su da sauran ƙauyawa da sauran kafirai da ke kusancin makka da madina akan su zo su yi isti'isali na musulunci su tuge shi ga baki ɗaya daga ban ƙasa bayan an yi badar an yi uhud nan shekara ta wato ainihin sandak shekara ta hudu kenan a lokacin allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci muminai da ainihin wato fargaba da razana da har allah ya siffanta lamarin da cewa wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi azununa saboda lokacin haduwar ahzab kusan mutum dubu goma suka zo za su yaƙi sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama inda a lokacin waɗanda suka fita yaƙin ba su wuce mutum dubu uku ga mutum dubu goma kuma ga shi ta ko'ina suka ɓallo izja'ukum min asfala izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir to a wannan lokaci sai musulmai suka shagaltu da difa'i kariya daga harin da wato ainihin mushrikai za su kawo musulmai sun shagaltu da wannan difa'i wannan yasa har suka shagaltar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai daga wato ainihin barin sallar la'asa tunda shi zuhuli da mantuwa sifa ce ta ɗan adam musamman akwai wani abu da ya ɗauki hankalin shi ta inda shagaltuwa da yaƙar kafiran ya sa suka mance ma ba su yi sallar la'asar akan lokaci ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala allahu quburahum wa buyutahum nara Allah ya cika kaburburansu da gidajensu da wuta kama shagaluna anis salatil wusta kamar yadda suka ɗauke mana hankali daga barin sallah wadda ta kasance alwusta ma- ma- mafi ɗaukaka aka ce ausaqun nas ana nufin afdaluhu ausaq shi kuma eh, na mace ce a ce wusta an gane ko wasiq wasiqatun ausaqun wusta ko kuma alwusta ya zamanto wusta dai ta tsakiya sallah wadda ta kasance a ainihin wato ta tsakiya tsakanin asuba da azahar da kuma tsakanin maghriba da isha'i hatta ghabat shamsu har sai da rana ta ta fadi ba ba su yi sallar ba wata riwaya ta nuna rana ta kusa faduwa wanda sai na umar ya zo yana wato ainihin bacin ƙuraishu mashirika annabi ya ce lafiya ce ma kittu usalli al'asra hatta kadat ash-shamsu taghrub ba ibn hajar ya kawo shi cikin bulugu ko eh amma akwai shi amma ba a nuskan ba eh cikin nuskar da babu shi ko ko akwai shi wala a nan dai babu shi babu shi ku muhammad ku kuna da shi na ganin a cikin tsoho umdan nan akwai shi a guri ne ya a can gaba ya kawo shi ko hadisi na sittin da da uku to amma sani na da kamar hada suke wani ne ne wahal akwai shi yau ma zo kan shi insha Allah hadisin jabir to don haka a nan kaga ya nuna cewa har sai da ranar ta faɗi ba a yi sallar ba sai ya ce wa fi lafzin li muslim a cikin wani lafazi na muslim shagaluna an salatil wusta salatil asr kaga sai ya sarraha cewa sallar la'asar ce sun shagaltar da mu daga barin sallar nan alwusla ta tsakiya ko mafi ɗaukaka sallah ta la'asar kuma sallaha bainal maghribi wal isha kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta tsakanin maghriba da ainihin wato isha ya zo bainal isha'ain tsakanin maghriba da isha'i to wata riwaya ta bukhari akwai ɗan wato ainihin gyara ga yadda asalin riwayar take ta hanyar abida abida ta salmani abida ta bin amrin salmani al-murad al-kufi da yake fika ne mukhbarami daga sayyiduna ali radiyallahu anhu قال يتي لما كان يوم الأحزاب lokacin da ranar ahzab ta kasance akan ce yau mu gazuwa ce kaza ko da a ce an yi kwanaki ana yaki wasu ya ce ranar kaza ana nufin sa'atal qital kawai ko hinal qital shi yasa suke cewa ayyamul arab ma'ana yaƙe-yaƙen larabawa an fahimta a ce yau mu al-ahzab duk da ahzab an ɗau kwanaki ana karawa to ranar yakin ahzab kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala allahu buyutahum wa quburahum nara shagaluna an salati alwusta hina ghabat ash-shams wancan lafazi wannan lafazin kenan da lambobin da malam ya ambata 2931 haka ya kawo shi ya fitar da shi 4111 daga dai abida daga ali anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yawm al-khandaq mala Allahu alaihim buyutahum wa quburahum nara kama shaghaluna an salati al-wusta hatta ghabat ash-shams ya kara fitar da shi 1539 sayyidina ali yace habasu annabi sallallahu yace habasuna an salati al-wusta hatta ghabat ash-shams mala Allahu quburahum wa buyutahum أو أجوافهم في شك يحيى يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان شيء شك شنشي واي وتؤينهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم كوكو وأجوافهم نارا sannan ya ƙara fitar da musulun ya fitar da shi ainihin ko kuma bukhari ya ƙara fitar da shi dubu shida da ɗari uku da tasa'in da shida sai na ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-khandaqi fa qala mala allahu quburahum wa buyutahum nara كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر وقار وهي صلاة العصر وسسكي جنن وتعينهم مدرجين مسلم يا فتر دعينهم وتو وانا حديثي بسنة الرشدة دعشرين دبقي فلما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وترواية شغلونا عن الصلاة عن صلاة الوسطى حتى آبت آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شكونا شكاة شعوبات سنة مسلم يا قارة فتر والي شوى ya ainihin wato kala rasulullah sallama yau mal'ahazabi wa huwa ka'idun ala furbatin min furabi alkhandak yana zaune a kofa daga cikin kofofin shiga khandak ce shagaluna anis salatul wusta hatta gabata shamsu mala allahu kuburahum wa buyutahum aw qala kuburahum wa butunahum nara sannan sai riwayar da malam ya ambata ta muslim shagaluna anis salatul wusta salatul asr mala allahu buyutahum وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء ودوانا رواية تتهنير شتير ابن شكل العبسي كنا الكوفي لقى سيدنا علي تسي حديث عبد الله بن مسعود عند دقة ضياء ديت نعم انجبه zai dan gyare-gyare ne kamar ya haɗa riwayoyi ne riwayar bukhari ko ta farkon ne ya haɗa riwayoyi akwai lafazin da cikin musulun ma yake akwai wanda cikin bukhari ne amma ba da wannan arkan ɗin ba na farko su daga shi ya sa muka ambaci asalin lafazin asalin lafazin da ya zo a lambar da nuna mu ya sa an gane ko dubu biyu da ɗari tara da talatin da ɗaya ko 2931 shine ya kawo shi da lafazin mala Allahu buyutahum wa quburahum nara shagaluna anis salatil wusta hina ghabati shamsu haka ya kawo hatta ghabati shamsu to akwai shi a wata riwaya amma a wannan hina ghabati shamsu da wannan siyaki an fahimta tayyib hadisi na 56 yace walahu an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu مسلم يا فتر دي دغ عبد الله بن مسعود الله يقرا مشي يردا قال يتي حبس المشركون رسول الله عن صلاة العصر مشركي سن واتو أنهن قري النبي صلى الله عليه وسلم دغ صلى العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت السيدة رانا تيجا كوكما تي مسارة لوكتن دتتا كفادوة سيغا لونن تيا زما جاجا جر يدا اللوكتن دتكي tana da zafi ne za ka gajja ne amma kuma akwai ɗan haske cikin jaɗin nata to lokacin da ta tafi faɗuwa ta yi girma ɗin nan an gane za ka ta ƙwallon ranar ya yi girma so a lokacin an shiga lokaci na karahanci ko na haramcin yin nafila saboda mutulaka haka so lokacin kafirai ke mata sujada su ne majusawa an gane kuma ta shiga tsakanin karnayi shaitan a wisfarar ko kuma lokacin da ta yi masara duk dai kusan lokaci guda ne take dan in ta tafi canza ta faɗin kuma sai ta canza daga wannan jaɗin da ta wanda wannan lokaci ne wanda wasu hadisai sun zo kan cewa ƙarshen lokacin sallar la'asar ke an gane wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ga wannan riwayar ma ta nuna cewa ranar ba ta riga ta faɗi ba amma dai ta kusa faɗuwa da haka akan ce abu ya kasance saboda wato saboda kusancin kasancewar tashi wanda ce iqtarabat as-sa'atu وانشق القمر kaga sa wato afwan kamar sanda yace ata amrullah wala tastajilu al'amarin Allah na tashin alkiyama saboda kusancin shi da tabbacin zai zo sai aka ce kawai ya mazo aka ce kawai ya mazo haka a can shi yasa ya ce hatta ghabati shamsu ko hina ghabati shamsu mana lokacin da take shirin faduwa alaikum salam an fahimta haka sai ya ce ya shagaluna ani salatul wusta salatul asr mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah ya cika wato kirazansu da kaburburansu da wuta au ko kuma cewa yi hasha Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah ya ainihin wato cusa wuta a cikin kirazansu da kaburburansu alhashu shine kamar hashu abin ga fulo da ake yi dinga cusa mishi abu har sai ya taso to da haka Allah ya cusa wuta a cikin kirjinsu da gidajensu ko kuma da kaburburansu ta riwaya kuma Allah ya cika zukatansu da kaburburansu da wuta duka dai ruwayoyi sun zo da su akwai ruwayoyin da ba su zo da shakka ba ina fata an fahimta wannan riwaya ta ibn mas'udin wato ainihin ta hanyar murratu ibn shurahbil البكيلي أبو إسماعيل الكوفي ديك ثقة عابد شرويتو لغا عبد الله بن مسعود كنا حديثا مسلم قدابين نن دوات الرواية تسألنا علي تهني الشتيل ابن شكل دا رواية عبد الله بن مسعود تهني مرة ابن شرحبيل sun tabbatar da cewa salatul asiri ita ce a salatul wusta tasrihan duk da wasu malamai sun yi ƙoƙarin iddi'a'in cewa mudaraja ce kalmar ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ba amma zancen da yafi karfi marfu'a ce annabi ya fassara salatul wusta da cewa sallar la'asar ce kuma ya zo cikin muwatta ta imam malik na na aisha radiyallahu anha tana karanta hafizu ala salawati was salatul wusta wa salatul asr wata riwaya wa salatul wusta salatul asr to kaga in aka ce wa salatul wusta salatul asr kaga kenan badali ne amma wa salatul asr shine wasu suka makale cewa kenan wani abu ne daban shi yasa wasu suka ce salatul asr din ma witiri ake nufi ji wasu malamai akwai maganganu kusan goma sha tara zuwa ashirin akan ta'ayinin mecece salatul wusta wasu malamai suka ce sallar azahar ce a rawaito wannan daga zaidu bin thabit inda ya zo cikin motsa da sauransu wasu malamai suka ce la'asar ce wanda su suka fi yawa wanda shi ne mazhaba ta abu hanifa sahihiyan mazhabar shi ba abin da aka fi yaɗawa ba sannan kuma shi ne mazhaba ta imam ahmad shi ma abin da ya fi ƙarfi daga gare shi ne ra'ayinsa abu huraira da sauransu akwai wanda suka ce sallar maghriba ce shi ma an samu wasu ruwayoyi daga su abdullahi bin abbas da ba su da inganci akwai wanda suka ce sallar wato ainihin isha'i ce akwai wanda suka ce sallar asuba ce wanda wanda suka ce asuba da wanda suka ce la'asar su ne suke da yawa kuma kusan masu sallar asuba suna da wasu shubuhohi an gane ai wanda in mutum bai matsa ba sai su dan samu yi shubha shi ma amma dai abinda hadisi ya fassara salatul asr shine salatul wusta ita ce salatul asr ibnu abdul bar a cikin at-tamhid shi kuma ya zabi ma cewa duka sallolin farilla su ne salatul wusta to amma dai malamai sun mai gyara kun ce sun musu gyara wanda suka tafi akan akan wannan fahimta ibnu abdul bar a cikin at-tamhid juz'i na hudu safa ta 288 zuwa da tara ya ambaci sunayen malamai da kuma magabata sun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in wanda suka tafi akan zahirin wannan hadisi na cewa sallar la'asar ce ya ce wato ainihin آه وممن قال أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصر يتي أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة الدوسي وأبو سعيد الخدري يتي وهو قول عبيدة السلماني والحسن البصري ومحمد بن سيرين والضحاك بن مزاحم وسعيد بن الزبير وهو قول الشافعي ضد زنتن da yafi shahara daga shafi'i kuma ya nassanta ma a cikin al'um shine sallar asuba ce amma dai an ruwaito cewa la'asar din ce wa abi hanifa wa sahabihim wa aktharu ahli al-athar yawancin malaman hadisi sun tafi akan haka wa ilayhi dhahaba abdul malik ibn habib ibn habib daga cikin malikiya kenan shi ma ya tafi kan haka sai ce ruya zalika aidan an ibn abbas wa ibn umar wa aisha ala ikhtilafin anhum kama zakarna idda an ruwaito wasu akwal din daga gare su dukkan su su uku nan ibn abbas da ibn umar da aisha an ruwaito asuba daga gare shi ibn umar an ruwaito azhar ibn abbas an ruwaito azhar daga gare shi to amma dai abin da yafi karfi daga ibn abbasin cewa asuba ce a fahimta shi ina fata an gaya ibn daqiq al-eid a cikin sharhin shi na al-ihkam kenan a ciki sai yake cewa fihi mabhathani yana nufin wannan hadisin أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين صلاة الوسطى فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر ودليلهما هذا الحديث مع غيره ستي وهو قوي في المقصود وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة الإحكام جزئين ليس فاتة سئن تقص so, ابن عبد البر أتكن شكما الاستذكار ستي كل واحدة من الخمس وسطى لأن قبل كل واحدة منها صلاتين قوة صلاة لا تكن صلوا فرلا قداء بيريتي صلاة الوسطى sallah ce ta tsakiya domin a gabanta akwai biyu a bayanta akwai biyu gani a yanzu in kai asuba ka yi riga ka yi magariba da isha'i da daddare kuma ka yi asuba kana jiran azahar da la'asar in kai azahar to ka riga ka yi isha'i da asuba kuma kana jiran la'asar da magariba haka kowace sallah sai ce to kowace sallah wato alwusla ta arwaito kuma wannan daga mu'az bin jabal أهلاني رويت أن فسر لدى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه وأن جاء الاستذكار كينا جزئنا بيوسفات الأليل التسائن دا تو أما أبو العباس أحمد ابن أبي حفص القرطبي القرطبي الأنصاري القرطبي الأندلسي باب ما لم قرطبي من تفصيل sai littafin shi al-mufihim sharhin muslim yace wato wa ad'afu hadhihi al-aqwal yana raunata wannan zancen na ƙarshe so ad'afu hadhihi al-aqwal qawlu man qala hiya salawatu kulluha to wanda yace dukkan salloli ake nufi to zancen shi yafi kowanne rauni sai li'anna zalika yu'addi ila khilafi 'adati al-fusaha'i min awjihi sai kawo fuskokin da a balagance ko a fasaha ta larabci zai yi a ce hafizu ala salawati wasu salatul wusta kuma a ce su as-salawat din ake nufi ba ina fata an gane su daka akwai maganganu kabisa tubu na abi du'ai ya tafi akan magriba ce wasu suka ce isha'i wasu suka ce kaza akwai maganganu da yawa wanda al-hafiz ibn hajar ya yi sardin su a cikin fatihul bari ina ga shine marji'in da zai fi sauki dai ko a cikin al-fatihul bari ya kawo su har kauli 20 wanda na ishirin ɗin ne ya ce ya manta wane ne ya tafi akan wannan kawai amma dai abin da ya fi ƙarfi kamar yadda muka ji a babin dalili da hujja ƙarara cewa sallar la'asar ce a babin yawan magana kuma da yawan magoya baya to asuba da azahar da la'asar da mutan madina kusan kacokan sun tafi akan cewa sallar asuba ce amma dai abin da hadisi marfu'i ya tabbatar shine sallar la'asar ce kuma da zaran hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama an raba gaddama na'am kai lokaci ko ko tayi tsara hadisi ko na'am eh au wagata abun gaci ta tashkiki ce au ko kuma cewa yayi hashallahu eh, Allah ya cu- cusa wuta da abin da cikin auƙalar ke eh za ka ƙaddara auƙalar an gane na
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يخطر يقول لا لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة
na'am daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ce a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja sallar isha'i har cikin dare shine a'tama yani ablaghaha al-atama ya kai ta lokacin duhun dare fa kharaja umar radiyallahu anhu sai sai duna umar allah kara mushi yadda ya fito daga masallaci ma'ana ya shiga ta kofar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shigowa faƙala sai ce as-salatu ya rasulallah ko kuma as-salata ya rasulallah a zo a yi sallah ya manzan allah zai iya ɗaukan as-salatu sai a ƙaddara mushi ne kenan hanatis salatu ko hanatis salatu lokacin sallah yayi ko kuma as-salata mhm ya za a kaddara mhm ننتظر الصلاة ننتظر الصلاة يا رسول الله وكما الصلاة يا رسول الله sai a kaddara mai hana waqtus salati hana waqtus salati ko kuma ukhruj ila salati sai zama wannan talab ne ba umarni ba tayyib to yace lokacin sallah ya rasulullah raqadan nisa'u was-sibyan mata sun yi bacci da kananan yara a wata riwaya ta muslim sun yi bacci sun farka sun tashi sun koma sun yi bacci فخرج نفسه يفتو ورأسه يقطر kanshi yana digar da ruwa lokacin yayo alwala ko yayo wanka yaqulu yana cewa laula an ashqa ala ummati aw ala nas ba dan kar in tsanantawa al'umma ta ko in tsanantawa mutane ba la amartuhum bi hadhihi salati hadhihi sa'a da na umarce su da yin wannan sallah a daidai wannan lokacin ma'ana da sai ya zamanto التأخير ɗin zai zama tuturni dangane da sallah ta ta ainihin isha'i Imam al-Bukhari ya fitar da ainihin wannan ainihin hadisi din hadisi na 7239 da isnadin shi zuwa ga Ata ibn Abi Rabah cewa manzon Allah sallallahu alaihi Abdullah dan Abbas ya labarta musu cewa a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil isha fa kharaja umaru fa qala as-salata ya rasulullah raqada an-nisa'u wa subyan fa kharaja wa ra'suhu yaqturu يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس وقال سفيان أيضا على أمتي كنا ينون شكاتي تأينهم وتراوي سفيان أنا نقول أنا نفن ابن عيينة سفيان بن عيينة an gane ya domin riwayar Ali bin al-Madini ne daga Sufyan daga Amr daga Ata daga riwayar Hijaziyun ne inda riwayar Kufiyun ko Iraqiyun ne sai a ce Athauri ne an gane ya daga Sufyan anan Ibn Uyayna ne shine yayi shakka cewa yayi laula an ashukka ala ummati ko kuma cewa au ala nasi au qala ala nasi ce la'amartuhum bis salati hadhihi sa'a dinan hadhihi shine kari cikin riwayar nan ce la'amartuhum bi hadhihi salati ko yanda yake asali fa amar la'amartuhum bis salati hadhihi sa'a muslim ya fitar da shi wato hadisi na 225 hadisi na 200 da ainihin wato 25 kuko 642 afwan 642 shine asalin kan lamba ibn Jurayj yace qultu li ata ayu hinin ahabbu ilayka an usalli al-isha التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة أسلي بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج شنه يتنبي مال من شعطاء بن أبي رباح yace wani lokaci ya fi soyuwa a gare ka in yi sallar isha'in da mutane suke kiranta al'atama sawa'un liman ne ni ko ni kadai zan yi ta an gane ai yace sami'tu ibn abbas yaqul a'tama an-nabiy a'tama nabiyullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin al-isha wataran annabi sallallahu a wata nuska ta umda zau ya kawo a'tama an-nabiy sallallahu zata lailatin bil isha to zata laila din ga inda ta zo a riwayar muslim a wani dare annabi sallallahu alaihi ya ja isha'i cikin dare bayan da ya saba yin ta ba kenan قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا sai da wasu mutane suka yi bacci suka farka suka yi bacci suka farka faqama umar ibn al-khattab amma bacci ana dole a daura shi akan khafif ko umar ya miƙe faqala as-sala faqala ata'un qala ibn abbas fa kharaja nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilayhi al-ana yaqturu ra'suhu ma'a wadi'an yadahu ala shiqqi ra'si ya daura hannun shi a gefen tsagin kanshi sai laula an ashuka ala ummati la amartuhum an yusalluha kadhalika an yusalluha kadhalika sai ce fastathbattu ata'an sai ibnu jarir yace na nemi ata ya ƙara tabbatar mini kaifa wada annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'si yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura hannun shi akan shi kama an ba'a ibnu abbasin kamar yadda ibnu abbasin ya bashi labari ya ce fabaddada li ata'un baina asabi'ihi shay'an min at-tabdidi sai ata ya dan bude mun tsakanin yan yatsin shi ba sosai ba haka ya dan bude haka bude yan yatsin shi ya wawwara su an gane ai thumma wada'a atrafa asabi'ihi ala qarni ra'si sanan sai ya daura wato saman yan yatsin shi kan yan yatsin a saman wato ainihin kan shi ثم صبها يمرها sannan ya dan kama kan yana jawo wato ainihin yatsin nashi haka kazalika ala ra'as yana jawo in yatsin a saman kanshi hatta massat ibhamuhu taraf al-uduni sai da babban dan yatsin shi ya shafi gefen kunnen shi haka kenan baya yayi da shi an gane ai mimma yalil wajha ta wato ainihin abin da ke ta bangaren fuska ثم على الصدغ sannan saman wato ainihin kuncin shi shi ma ya shafe shi da hannun shi wa nahiyatul lihya da gefen gemun shi la yukassiru baya tawewa wala yabtishu bi shay'in illa kadhalika ba abin da yake kamawa sai a haka bai canza yanda hannun nashi yake ba haka wannan yana ƙara tabbatar da ƙarfin hadda kenan قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم lailata idin ya aka ambata maka mana ya ibnu abbasin ya ambata maka lokacin da annabi ya kai na jinkirta sallar misali a ce ya kai karfe nawa an gane ko ya tambaye shi da bai yi sallar da wuri ba ya kai ta har zuwa wani lokaci qala la adri sai a gaskiya ban sani qala ata'un ahabbu ilayya an usalliyaha imaman wa khilwatan mu'akhkharatan ni na fi so na yi sallar isha'i ko liman ne ni ko a ni kadai zan yi ta na fi so in jinkirta ta kama sallaha annabi sallallahu alaihi wasallam lailata idin kamar yanda annabi sallallahu ya sallace ta a ranar fa in shaqqa alayka dhalika khilwan aw ala an-nasi fil jama'a wa anta imamuhum fa salliha wasatan la mu'ajjalatan wala mu'akhkhara sai ya bashi fatawa yace idan kana ganin akwai kuntatawa a cikin jinkirtawa sawa'un kai kadai zaka yi ta ko liman ne kai na mutane to ka yi ta a lokaci matsakaici ba wai ka gaggauta yin ta ba kuma ba ka jinkirta ta ba in akwai tsanani kenan amma ban- in babu kuntata babu takura to a yi ta a an jinkirta ta shi yafi sau da haka annabi sallallahu alaihi sallama ya karanta ina fata an fahimta amma akwai takura wurin da muka yi bayani a satin da ya wuce sai mutum ya yi ta ko da ma a farkon lokacin ta ne domin shi abin da ya shafi jagorancin jama'a ana kallon maslaha amman kuma ana fifita ta akan masalih na khasa ko da ce kai ka fi son ka jinkirta a matsayinka na liman to amma za ka takura mawa jama'a to kar ka yi hakan sai ka yi a lokacin da kowa zai tabbatar da cewa ba a shiga haƙƙin shi ba Allah ta'ala ya sa mu dace to da ka shi ma wato ainihin wannan hadisi kusan bayanansu sun gabata ainihin wato a baya na dangane da lokacin sallar isha'i wanda mun san cewa lokacinta yana shiga daga zaran shafaƙi ya ɓace to daga nan kuma an shiga lokacinta har zuwa rabin dare zance mafi inganci wanda ya tabbata a musulun har zuwa rabin dare duk lokacinta ne domin mutum ya jinkirta ta zuwa thuluthul lailil awwal shine yafi ɗaya bisa ukun dare na farko kenan idan dare yana da misali awa shida to daga sanda rana ta faɗi da awa uku sai a yi ta in awa tara ne daga sanda rana a, da- daga sanda rana ta faɗi da awa ɗaya da rabi in awa shida ne. idan awa afwan awa biyu kai ko in awa shida ne in awa tara gare shi awa uku ɗaya bisa ukun dare na farko shine lokacin da aka fi so a yi ta kusan akwai lokaci muhtari akwai kuma lokaci na al'afdal to al'afdal na isha shine ɗaya bisa ukun dare na farko duk da ruwayoyin da muka karanta a baya akwai ruwa da ta kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kai ta har zuwa rabin dare yakan kai ta har zuwa rabin dare hadisan su Jabir da Abu Barza al-Aslami wanda muka yi a satin da ya wuce a cikin lafuzzan hadisan da suka zo cikin Muslim ina ga aikuna taimako so haka amma dai zuwa sulusin dare na farko shine babu tababa akai a cikin ruwayoyin da suka zo suka yi magana kan haka insha Allah to ina ga zamu zamu bar shi haka don za a shiga wata matsala ne kuma ta dabi Allah ya samu dace yau